السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم ما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan safiya ta Laraba 14 ga watan Rabiul Akir bayan hijirar manzon tsira manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 11 ga watan 12 miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani Allah ta'ala ya gafarta masa da sauran musulmi gabaki daya dan ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a littafinmu na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari allah maɗaukakin sarki ya masa rahama kamar yadda aka sani sati da ya gabata mun faɗi ko kuma mun karanta magana da malam yake yi dangane da al'amarin da ya kasance faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta kasu kaso saba'in da uku duka za ta tafi wuta sai dai kashi ƙwaya ɗaya suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne wanda za su tsira wane ne zai tsira wane ne yake cikin wannan kaso saba'in na da ukun kwaya ɗayan da zai tsira ya manzon Allah ya ce suka ce manhum ya rasulallah kala ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda yake kan abin da nake akan shi yau ne da sahabbaina wannan ita ce hanya ingantacciya wanda yake kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine zai tsira shine malam yace haka abin yake tafiya har zuwa kalifancin Abubakar zuwa kalifancin Umar dan Kaddabi Allah ya kara masa yadda har a lokacin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda lokacin da aka kashe sayyidina Usman a lokacin aka fara samun sabani da bid'o'i mutane suka zanto kungiya kungiya jama'a jama'a tare da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da waɗanda ya tabbatar akan gaskiya duk juyin da aka yi duk shigar da aka yi da fice su suna nan kan gaskiya kuma suna kira kan gaskiya shine nan gurin malam yake cewa magana ta gaba qala al muallif rahimahullah fa kana al amru mustaqiman hatta kanat tabaqatu rabi'a fi khilafati bani fulanin in qalaba zamanu wa taghayyara an-nasu jiddan وفشت البدع وكسر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المهنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة قال المعلف رحمه الله ما لن يتي الله يمشرهما فكان الأمر مستقيما الأمر يلا نن ديريتتي tsayayye hatta kanat tabaqatu rabi'a sai da tabaka ta hudu ta taho fi khilafati bani fulan a abin nan kalifancin bani wani in qalaba zamanu sai zamani ya canza wata gayyaran nasu jiddan mutane suka jirkita suka canza kwaran gaske kaman ba su ba wa fashatil bid'u a lokacin ne bid'o'i suka watsu suka yadu suka yi yawa wa kasurat du'atu ila ghairi sabilil haqqi suka yawaita aka samu masu kira ga hanyar da ba ta gaskiya ba wal jama'a ba hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga wancan lokacin aka fara samun haka wa waqatil mihnati fil isfish fi kulli shay'in jarabawa ta shiga cikin kowane abu abin da ya shafi addini lam ya takallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana a kansu ba sahabban annabi sallallahu wala ahadun minas sahaba ɗaya daga cikin sahabbai bai yi magana a kan shi ba bai san su a matsayin addini ba aka waye gari wayansu kiransu shi suke kira akai kuma suna cewa addini ne فكان الأمر مستقيما حتى دبقت الرابعة في خلافة بنو فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع zadal kilab daga yan ne sabani ya yawaita wa zadatil fitan fitintunu suka karu ba'ada inqida'il qurunil mufaddala bayan karewa karnoni wayanda suke abun fifitawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ma'ana da karnin annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai da tabi'i ya kare daga nan kuma fitintunu suka suka ƙara karuwa sabani ya ƙara yawa hatta ja ahlul abbasiyin har lokacin zamanin abbasin yazo kalifancin abbasiyin ko kuma shugabancin abbasiyin wa zahara fihim al-ma'mun al-abbasi a lokacin ne ma'amun al'abbasi ya fito ya bayyana ya zama shugaba wa tabi'ahu mu'tasim walwasik mu'tasim billah da alwasik suka bi shi wa aka zo bi kaulin jahamiya suka waye gari suna rikon magana ta jahamiya ba su rikon magana ta taso daga manzon Allah sallallahu da sahabbai wa aradu suka nufi an yi jibiru ahlus sunnati alaihi su tilasta ahlu sunna dole sai sun tsaya kan wannan aqida ta jahamiyya wa huwa wa huwa alqawlu bi kalqil qur'an dole a yadda cewa qur'ani halitta ne ba siffa ne ba maganan Allah bane ba wa qatalu ba'al al-a'imma suka kashe wa'ansu daga cikin shugabanni na addinin musulunci wa darabul ba'd al-akar suka daki wa'ansu daga cikin su shugabannin musulunci walakin al-haqqa sabitun sai duk da haka gaskiya tana nan a tabbace walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah la ya tazahazahu ba za ta gushe daga inda take ba ina fatan ana fahimta diyan da aka kitsa aka raya ita gaskiya sunanta gaskiya kamar yadda Bahaushe yake cewa duk inda aka je aka dawo tana nan sai dai mutane su tafi in sun tafi wanda Allah ya kaddara su dawo za su dawo kanta ko kuma wanda Allah ta'ala ya taimaka ya tabbata a kanta duk abin da za a yi ko ana abin nan ana ne ake cewa ana menene ana shaho shi yana nan kan gaskiya ina fatan ana fahimta don haka ko kai kaɗai ne ka tsaya kan gaskiya inda ka tabbatar da gaskiya ne ita gaskiya ba a tunkure ta sai su mutane su bar hanya da take daidai amma ita kuma daidai tana nan inda take don haka duk wanda ya je ya dawo zai tar da ita tana nan a daidanta kamar ka ɗauki alkur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu ingantacciya duk zamanin da aka yi duk wanda ya zo ya ce kaza ya ce kaza sai an samu wa'insu kuma la ta zalu ta'ifatun min ummati mansurina alal haqqi la yadurruhum man kazalahum hatta yati amrullah wa kasura du'atu ila ghairi sabilil haqqi suka yawaita masu kira ga hanyar da ba ta gaskiya ba ba hanyar sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kasirul ana man yaquluna da yawa yanzu akwai masu fadi innahum du'atun su masu kira ne masu wa'azi ne wa yakununa jama'atin wa firaqun zanto jama'a kungiyoyi daban-daban ta ta hazal gida karkashin wannan al'amarin na addini wa hum yuriduna da'watan nasi amma wani fasu shine kiran mutane ila dalal zuwa ga bata ba kiran mutane zuwa gaskiya ba illa man rahimallah sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya masa rahama mimman istaqama ala da'watil kitabi was sunna wa'anda suka tsaya kan kira na Qur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa manhajar rasul fi da'awatihi kuma suke bin tsarin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bi a da'awa da kira da yake yi fa hadha ala haqqin to duk wanda ya tsaya kan wannan yana kan gaskiya dole ne duk wani mai wa'azi ko mai kira ko mai karantarwa ya duba ya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kira ya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da'awa ya dace naka irin nashi ne shikenan kana kan tsari baka kan irin na annabi sallallahu alaihi wasallam irin mutane kake zuwa ga bata kamai da hankalinka kan zunubi ya linku a kanka wa hadhihi hiya da'watul haqq wannan shine kira na gaskiya ma kullu man tasamma bid da'wati yakunu sahihan ba duk wanda ake kiran shi mai kira ko mai wa'azi ko mai gargadi yake zantowa abin da yake kira akan shi abu ne mai kyau ba hatta yunzara fi manhajihi sai an duba tsarin da yake ba kawai da ya kama wa'azi shikenan abin bi bane ba a sai a duba wani tsari yake bi allazi yasiru alaihi wanda yake tafiya akan shi fa in kana yasiru ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu idan shi mai da'awan nan mai kiran nan yana tafiya ne kan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa suke akai fa innahu da'iyatun ila haqqin to wannan yana kira zuwa gaskiya ne za a yadda za a bi shi an fahimta wa in kana mukhalifan lima alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam fi manhaji da'wa idan ya zanto mukhalifan ya saba lima alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kan shi na da'awa in ya saba ma wannan to shikenan fa huwa ala batilin wannan yana kan ƙarya ba kan gaskiya yake ba wala yughtarra bi qawlihi ba a ruduwa da zancen da yake ko magayan da yake kira wa mutane zuwa gare shi innahu minad du'ati cewa shi yana cikin masu da'awa wani zai zo shi da kai shi ya ce mu masu da'awa ne masu kira ne zuwa ga addini to sai kalle shi kiran da yake zuwa ga addini tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai yake bi eh shikenan abin da yake faɗa gaskiya ne sai a bi shi ba haka bane to karka rudu da shi innahu minad du'ati hunaka du'atun ala abwabi jahannam akwai wa'anda kira suke amma kofar wutar jahannam suke tsaye suke kiran mutane zo shiga man adaahu man adaahum duk wanda ya bi su qazafuhu fiha za su nutsar da shi a cikin ita wutar jahannam din za su jefa shi kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa akwai masu kira zuwa ga addini amma fa in ka dawo kalle su bakin kofar wutar jahannama suka tsaya suke kira mutane duk wanda ya bi su zai fada ne Allah ta'ala ya tsare mu wala hadha qala al muallifu saboda haka ne ma malam yace wa kasar wa kasura du'atu ila ghairi sabil haqqi wal jamaa sun yawaita masu kira zuwa ga hanyar da ba ta gaskiya ba ba hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kama huwa waqi'ul ana kamar yanda abin da yake faruwa a yanzu kasirun yaz'umuna annahum yad'una ila al-islam da yawa suna riya cewa su suna kira ne zuwa ga musulunci ta hada hazal gada karkashin wannan addinin wa idza nuzila fi manhajihim idan aka kalli tsarin da suke bi wa tasarrufatihim da kai koman su wajidat mukhalifatan lil islam tamaman kai tsaye zaka ga ya saba wa addinin musulunci bai da hadi da musulunci saboda mai babu qur'ani babu hadisi babu maganar magabata a ciki da yace wa qatil mihnati fi kulli shay'in lam yatakallam bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wala ahadun min ashabihi kasural kalam maganganu sun yawaita walikilafu da sabani waqilun wa qalu da an ce sun ce ko ka ce an yi an ce wa da'awal ilm da kuma da'awa ta ilimi kowa sai ya ware can gurin ka ganshi da nashi faranda can gurin ka ganshi da nashi kaza shi ma malami ne shi ma mai addini ne shi ma mai kaza ne shi ma mai kaza ne ولكن كل هذا يمهل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنه sai dai mu sani duk wannan sai ya rushe sai an waye gari kaga baya nan an waye gari kaga abin ya rushe sai dai me sai dai abin da zai wanzu shine ya buka zai wanzu ya zauna ma dalla alaihi alkitabu was sunna abinda qur'ani da hadisi kai ne akan shi wa huwa almanhajus salimu shine tsari tseratacce wasiradul mustaqimu shine hanya madaidaiciya lakin haza ya taju ila amrayni sai dai wannan yana tabbatuwa ne ko kuma yana bukatuwa zuwa ga al'amari guda biyu awwalan abu na farko al-ilmun nafi duk wanda zai kira zan tuwa da ilimi mai amfani allazi ta'rifu bihi ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam in zaka yi kira ko za ka kafa wani makarantarka to ya zanto ka san abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suke a kan shi wa man tabi'ahum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ina fata ana fahimta duk wanda ya ce zai karantar da kai ko zai kira ka zuwa ga addini to ya zanto ya da ilimi ya san menene abin da manzon Allah sahabbai suke a kai dan duk wanda ya kira mutane ko yake da awawa mutane ko yake karantar da mutane bai san abin da manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai ce kai ba da tabi'ai to wannan yana kiran mutane zuwa ga bata ne da haka ne yan uwa musulmi dole mu mai da hankali dole a kula dukkan wanda yake kira zuwa ga wani jama'arsa ko wani addininsa ko wani kaza ko wani kaza sai zanto abin iya shekara kaza ne zai tsaya bai da haɗi da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da lokacin sahabbai tabi'ai to wannan hanya ce ba ta kwarai ba ɗan uwa musulmi a yi hankali da ita idan aka zire mata za ta jefa mutane zuwa ga haraka ne ina fatan ana fahimta duk wanda zai kira mutane zuwa ga addini so da yawa gashi nan kusa-kusa ake tsayawa addinan da ake ta magana abubuwan da ake yan shekara 250 150 ne ina fatan ana fahimta wani abun ma kwata-kwata bai wuce shekara 70 ko 50 da fitowa ana magana akan shi ba ko kuma shi mai maganan ma ko wanda ake magana a kan shi amma tsari na ahalus sunna wal jama'a to shine abinda manzon Allah sahabbai suke akai shi sai ake baddala abu sai ana ganin cewa ahlus sunna sai a ce ai ga sun ce kaza to tsari na ahlus sunna idan suka wasu suka ce kaza sai a duba wannan abin yaushe su suka fara fada kuma a ina suka dauko shi jiya ne ko shekaran jiya shine abin da ya kamata a duba to tsarin ahlus sunna duk abin da suka fada in ka kalle hisabo kai ne yake wajen ka sabo amma in ka bincika aka zo aka tsaya za su gaya maka sun dosano shi ne daga me daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai daga tabi'ai a wancan qurunul mufaddara ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu wani abu da yake sabo dan da ka zo da abu da ba haka ake kira ahlus sunna a ce ai sabon abu aka kawo to amma sabon abu ne a wajen mutane ne wanda ba su karatu zai ke sabo amma duk malami na Allah ya san cewa ba sabo bane saboda akwai shi a cikin littafin sa a rubuce babu wani abu wanda yake sabo ne wanda ahlus sunna suke kawo shi sai dai abin da yake can a rubuce yanzu kamar littafin da muke karantawa akalla yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wajen goma sha biyu to ka ka ce abu ne wanda yake sabo to kuma shi ma baya magana da karan kanshi zai magana da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai tabi'in suke akan shi dan ana cewa kusan almajirin almajirin imamu ahmad bin hanbal shi wanda ya rubuta wannan littafin ma'ana sun yi kusan zamani da su imamu ahmad bin hanbal kaga shekarun sun yi nisa da yawa amma tare da haka cewa ki ka kula da waɗannan na lokacin zamaninka a zamanin sai yake magana ka kula da ƴan zamaninka kar ka yadda saboda me ya zo an tarar da fitintunu sun yawa mu'tazilawa da zahamawa da kaza da kaza sun taru kawarijawa an yawa to haka kuma abin yake tafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka ya ce abu na gaba saniyan asabru wasabat haƙuri da tabbata akan gaskiya in dai kace za ka kira kan gaskiya dole sai wani ya ji ka bata masa rai dole sai an yagune ka sai an gaya maka kaza sai an ce maka kaza wala tazahazaha ma'al fitani aw ma'a du'atil fitan karka yadda a gusar da kai tare da masu fitina ko ko masu kira zuwa ga bata bal takunu sabitan karka bai inda kake tsaya tabbaci akan abin da ke gaskiya wa tasbiru ala ma asabaka min al-lawmi wal itabi kai hakuri kan duk abin da ya same ka min al-lawmi na zargi wal itab ko batanci da za a yi maka auta hadirin ko ma tsoratarwa ka kira zuwa ga addini dole sai an tsoratar da kai an ce kai kaza kai kaza ma dumta alal haqqi muddin kana kan gaskiya tasbir dole kai hakuri wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur min azmi al-umur ka yi haƙuri kan duk abin da zai same ka kamar yadda lukumani ya gaya wa ɗansa a kan duk al'amarin da ya shafi addini baya daga cikin manya-manyan al'amarin ina fatan ana fahimta to saboda ka yankuwa musulmi sai mun mai da hankalinmu sai mun tsaya kan hanya ta daidai hanya ta gaskiya kafin nan sai a samu a tsira duk wanda zai kira ka zuwa ga addini ka tabbatar da ware ne kuma ka tabbatar da a tsari ya kira ka a kai akan tsarin Qur'ani da hadisi eh alhamdulillah za a bi ya saba Qur'ani da hadisi Allah ya kiyaye hanya mu muna kan abinda Qur'ani da hadisi suka faɗa qala al-mu'allif rahimahullah wa da'u ila al-furqati wa qad nahallahu azza wa jalla 'an al-furqa wa kaffara ba'dhum ba'da wa kullu da'a ila ra'ayhi wa ila takfiri man kalafahu faddala al-juhalu والرئاء ومن لا علم له وأدمأ الناس في شيء من أمر الدنيا وكوفوهم إقاب الدنيا واتبعوهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم malam yace wada au ilal furqati sai suka rika kira zuwa ga rarrabuwa ba a kaba hanyar daidai ba wa qadana hallahu azza wa jalla alal furqa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana rarrabuwa wa kaffara ba'dhum ba'da shasin suka waye gari suna kafirta sashi wa kullu da'a ila ra'ayi kowa yana kira zuwa ga ra'ayinsa kowa nashi yake kamba mawa yake kira kowa da nashi mutumi wa ila takfiri man kalafahu kuma yana kafirta duk wanda ya saba masa duk wanda yazo ce nashi shine karshen nashi shine babban duk wanda bai bi shi ba bai bi tsari ba wani mutum kawai za a samu a rike faddala al-juhalu war ri'a suka fifita jahilai da kuma gama garin mutane wa man la ilma lahu da wanda bashi da ilimi wa adama unnasa fi shay'in min amri dunya suka rika kwadaitar da mutane ga al'amura abin da ya shafi al'amarin duniya wa kawafuhum iqabat dunya suna tsoratar da su azaba ta duniya fattaba'ahumul khalqu jama'a suka bi su ala kaufin min dinihim bisa ga tsoron addinin su wa ragabatin fi duniyahum da kuma fadayin duniyarsu fadin sa da cewa da awila ila alfurqati wa qad nahallahu azza wa jalla anil furqa nahallahu anil furqa Allah ta'ala ya hana rarrabuwa yace wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kar ku zanto kamar wayanda suka rarraba suka yi sabani bayan hujjoji sun zo musu da fadin sawa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyina wayanda muka ba su littafi yahudu da nasara ba su rarrabu ba sai bayan hujja ta zo musu sun ganta a fili ga abin da za su bi daga nan suka kibi kowa ya kama nashi layi fahum iftaraqu su sun rarraba ne la an jahalin ba bisa ga jahilci ba wa inna ma an ilmin abin sani ga ilimi da yawa akwai wani za kalla to ko malam wani me yasa yake ciki me yasa to shi wannan da ilimi ne ba kan jahilci bane lalle an yadda malam ne amma ko malam ya bar hanyar Allah ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wadda ba ita ba saboda me saboda wani biyan bukatar shi ko don jama'an da ke bayan shi wa kaffara ba'dhum ba'da sashin su rika kafirta sashi saratil firaqu yukaffiru ba'daha ba'dan shikenan aka waye gari wannan firqokin sashen su yana kafirta sashi hazihi simatu zahiratu alaihim wannan ita ce alama ta fili akan su wa hadha dalilun ala annahum ala batilin kulluhum wannan na nuna cewa dukan su akan ƙarya suke wa amma ahlul haqqi amma ma'abuta gaskiya wa ahlus sunnati da ahlus sunna fala yukaffiru ba'dhum ba'da sashen su baya kafirta sashi wa inna ma yuwali ba'dhum ba'da shashin su yana jibintan al'amarin sashi ne wa yuhibbu ba'dhum ba'da sashin su yana son shashi wa yata'addaduna suna karfafan juna wa yatanasahuna suna yin nasiha wa juna wa kadhalika la yukaffiruna tirakul ukra illa man dalla alaihi man dalla alkitabu was sunna haka dan su kaida na ahlus sunna ba sa kafirta wata jama'a wata kungiya sai dai wa'anda Qur'ani da hadisi suka nuna cewa wa'annan ala kufrihi cewa kafire ne ina fata ana fahimta akwai kai tsaye kai da kanka ka sani ko ba a faɗa ba Qur'ani yayi bayani abin da ware yake din nan kafirci ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bayanin me irin kaza kafirci ne don haka kaida ta ahlus sunna bai kiran mutun ya ce wani kafiri ne sai dai me yin kaza to kafirci ne yin kaza to in kai ne kai ne in ji abakar gida ko Allah ta'ala ya tsare mu وإلا فهم متجدون في مسألة التكفر أم بحق بعض السنة سنبر هنير مسألة تكافر تمتاني ba sa kafirta mutane saboda laifi shi yasa za ku ji ana ta yin karatu malamai suna faɗan cewa aiki kaza kafirci ne wanda yake yi idan bisa ga ilimi ne ya zama kafiri wanda kuma ta ƙaridanci yake bi yana yi to ba a ɗaura masa wannan kalma ta kaulasan nan babban abin da ake ana masa nasiha a gaya masa gaskiya in yace eh shi fa ya sani amma gashi yana tsaye kan kaza to sannan shi ma kowa hukunta shi daga wancan nan la yukaffiruna illa ma qama dalilu ala kufrihi aida ta ahlus sunna wal jamaa ba sa cewa mutum kafiri sai wani dalili ya tsaya kan cewa kafircin mai irin wannan aikin wala yasta'diluna fi hadha al-amr ba sa gaggawa a irin wannan al'amari wa kullun da'a ila ra'ayihi wa takfirihi man wa takfiri man kalafahu hadhihi simmat ahli dalal wannan ita ce alamar ma'abuta bata qala ta'ala fa taqatta'u amrahum bainahum zubran kullu hizbin bima ladayhim farihun suka rarraba al'amarin su a tsakanin su ya zanto kowa na da nashi littafi ma'ana zubran khutban yu'allifuna khutban kowa yana wallafa nashi littafi wa hadha waqi'un wannan abin da yake fare auke yu'allifuna al-kutuba suna rubuta littattafai linasrati mazhabihim wa hizbihim saboda taimakon matafiyarsu da kuma kungiyoyinsu wa yafrahuna bima hum alaihi suna farin ciki da abin da ke kai shi hum walau kanu ala jahalin larjiya annahum yarji'un lakinnahum farihu bima hum alaihi min al-batil malam ya ce hum laukanu ala jahalin da a ce kan jahilci suke larjiya annahum yarji'una za a yi tsammanin cewa za su dawo saboda ne bisa ga ilimi za su rubuta duk abin da ya kamata su rubuta idan suka duk abin da suke so su rubuta idan suka rubuta kuma abin sai ta hannun yan baya shikenan sai ga cewa an kama hanyar ana ganin cewa a bar sallah a bar azumi a bar kaza a bar kaza za a tsira idan aka bi wannan kuma shikenan su bisa ga sani da ilimi da suka yi kayan su to kaga shikenan kuma sun rubuta sun kawo in zo sun karba sun rike suna tafiya akan shi kaga akwai matsala dawowan sai dai da Allah yayi lakinnahum farihu bima hum alaihi farin ciki suna jin dadi cewa abinda suke kai gaskiya ne na ƙarya wanda za su iya nuna wani masu ce in ka taɓa san shi ma ko ka taɓa ganinsa ko ka yi sallah ko ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi azumi shi kenan kai ɗan aljanna ne ina fatan ana fahimta wa ya ta ido na haƙƙan kuma su riƙe hakan su ce gaskiya ne ya mutum zai kawo maka wani abu ya rubuce ya ce maka ko baka yi sallah ba ka da matsala kuma matsayinka na musulmi a ce ka yarda kuma ka ce za ka tsira kaga wannan akwai matsala ce ina fatan ana fahimta wannan kuma ma shahidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina abu ne wanda yake tabbace ga hidan ana tafiya akan shi ba kake ba ba fada ake ba dan san rai ko san zuciya ana fada ne saboda wata iyaha uzunun wa'iya kunne mai jin bari ta ji bari ba haushi yace wanda bai ji bari ba zai ji wala sanu kuma sau gyara kayan ka bai zantowa sauke mu raba wannan wanda ya shiga ya kokari ya mai da hankali wanda bai shiga ba kuma yana shinshina to ya mai da hankalin shi akwai suna nan an rubuta da yawa kadai za a hana ka sallah za a hana ka azumi duk wani abu na ibada za a hana ka za a sa ka rena Allah za ka rena manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka da hadi da sahabbai gashi nan kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam su wane ne firqatin najiya su wa za su tsira yace man kana alama ana alaihi yawma wa sahabi shine wanda ya tsaya kan abinda manzon Allah yake akan shi da sahabbai to abinda aka daura ka akai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam babu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babu tabi'a akai kaga akwai matsala Allah ta'ala ya tsare mu faddala juhalu war ri'au wa man la ilma indahu ma'ana dallalul jahal sun batar da jahilai war ra'a da mabiya wa man la ilma lahum da wa'inda basu da ilimi amma ahlul haqqi wa'anda ke kan gaskiya wa ahlul ilmi da masu ilimi na kwarai fa innahum la yata'assaruna bi hadhihi al-firaq ba sa tasirantuwa da wa'annan kungiyoyin wa hadhihi dalalat wannan batar li'annahum la li'annahum ya'rifuna annahu batil sun gane cewa ƙarya ne ba gaskiya bane ba ina fatan ana fahimta qawluhu wa asma'u an-nas fi shay'in min amri ad-dunya wa kawafuhum iqaba ad-dunya kazalika min asbab fitnatihim na daga cikin dalilai na fitinan da suke wa mutane annahum yutuna atba'ahum shay'an min ad-damai za su rika bawa mabiyansu ababe na kwadayi wanda za su nuna musu cewa ai kenan an yi an gama kullun kan tsammani da kwaɗayin abin da yake kuma ba za a samu ba don me ba a bi hanyar da za a same shi ba fatta ba a humul halko ala kaufin min dinihim wa ragabatin fi duniyahum kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane hibbular duniya suna son duniya ne fayattabi'una man yabzulu shay'an min al-mal duk wanda suka san cewa za a samu kuɗi a wajen shi za su bi walau kana ala batilin ko da yana kan ƙarya dama amiyal mal saboda kwadayin dukiya ko kwadayin abin duniya ko kwadayin tara jama'a da ake tare da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka yan uwa musulmi dole ne kowa yawa kansa ya tambayi kansa da kansa yayi garan bawul wa tsarin da yake akai idan al'amarin da kake kai abinda manzon Allah da sahabbai suke kai ne shikenan ka tsira iyalanka fa sun tsira wanda ke ƙarƙashin kulawarka fa ya tsira ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba abin nan maganar magabata ba shikenan a dawo ba a aje bata ne ba za a tsira ba Allah ta'ala ya tsare mu qala al-mu'allif rahimahullah akwai lokaci ko fasarati sunna wa ahli sunnati maktumina wa zaharatil bid'a wa fashal wa kafaru min haythu la ya'lamuna من وجوه شتى وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا القدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما كالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم ما لن يتي fasarati sunna wa ahlus sunna maktumina sai aka waye gari irin wayanda suka yi yawa sai sunna da ahlus sunna suka zanto kamar sun zanto a boye wa zaharatul bid'a bid'a kuma ta fito fili ta bayyana wa fashat wa fashat tawazu ko ina su kake gani su kake ji kai ka ce ba ahli sunna idan kaga taron yan bid'a wa kafaru min haisu la ya'lamuna suka kafirta ta yadda ba sani ba min wujuhin shatta ta hanyoyi daban-daban wada ulqiyasa suka dora qiyasi wa hamalu qudratar rabbi suka dora ikon ubangiji wa ayati da ayoyinsa wa akamihi da hukunce hukuncensa wa amrihi da umarnin Allah wa nahayi da hanin su ala uqulihim bisa ga hankalinsu wa ara'ihim da ra'ayoyinsu duk abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ko ayoyin Allah suka faɗa ko umarnin Allah ko hanin Allah to za su dora su ne akan hankalinsu da ra'ayinsu fa bawa faka wa qulahum abin da ya dace da hankulansu qabiluhu za su karba su ce eh za a yi wa ma kalafa wa qulahum abin da ya saba wa hankalinsu radduhu sai su mai da shi ba za su anta ba don haka fasaral islamu gariban Qur'ani abin da musulunci zanto bako kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasunnatu gariba sunna annabi sallallahu alaihi ba kuwa in ka zo ka ce sunna za a yi wa ahlus sunnati ghuraba masu bin sunnar manzon Allah suka zanto baki fi jawfi diyarihim a cikin gidajensu ma'ana a wancan lokacin ya zanto in zaka yi sunna ma sai kai kai ka boye a cikin gidanka to kuma haka abubuwan yake tafiya ko yanzu ka zo da ka zo ka ce abin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi za a yi sai mutane su kalle ka kaman kai wani bako ne ina fatan ana fahimta فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة بدعة وفشل بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة بين أهل السنة والجماعة سوكي فيلي سوكي فلاعجي أو أنتن قروني والنسك مفضلة لو كتم منزل الله سلم لتابعي لتابعي لتابعي لتابعين وأهل الشر مكتومين مكتومين دك وينك كان شري nan suka ce maktubutina maktumi maktumina ne انقلب الامر ko al'amari ya canza wasara ahlus sunnati maktumina ahlus sunna suka zanto suna boye wa ahlul batili zahirina ma'abuta ƙarya kuma suke fada aji su ake gani a ko'ina lakinna haza la yadum sai dai mu sani duk abin da yake ba daidai bane baya dawama wa in zahara ahlul batili fi fatratin koda wa'anda ke kan ƙarya a wani fatara a wani zamani sun samu kanu suke faɗa a ji su ne ta ko'ina fasayen hato na fil mustaqbal a nan gaba za su yi ƙasa wai ta kassaru na fil mustaqbal a nan gaba za su kari zan ta ko ba su ake ji ba don suka ce wai ƙarya fari take ba ta ne ba ta yaya kumfa ne kare zai tashi kuma zai dawo baya wal aqibatu lil muttaqina da'iman ƙarshe na kwarai yana ga mutanen kirki hako da yaushe wa abadan har ma har abada والإمام ابن قيم رحمه الله يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن والحق غسكيا منصور ita ake taimako wa mumtahanun kuma ana gwada ta ana jarabta ta in kace kada kan gaskiya wani lokaci gaskiya ke ta tafiya ana ta magana akan ta Qur'ani da hadisi wani lokaci kuma sai Allah ta'ala ya jarabci bayi Qur'ani da hadisi su tsaya gefe sai wayansu yan kadan ke rike da su sauran mafi yawan mutane kuma su kama layin da ba na Qur'ani ba ba na hadisi ba fala ta'ajab kar kai mamaki dan an waye gari wayansu gahi nan suna ta kira zuwa gaskiya amma an ki abi an kama layin da na ƙarya ne fa hazihi sunnatur rahmani wannan sunna ce sane ta ar-rahman Allah subhanahu wata'ala haka yake tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi don haka hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam za a fita jihadi wani lokaci a ci nasara an je badar an ci nasara an je uhudu kuma ga irin abin da ya faru wato yau kaza gobe kaza haka ne sunnan Allah madaukakin sarki baka wata ran sai ka ji ka lafiya garau ba abin da yake damunka da za a ce ayi gudu zuwa dingurma zaka iya cewa kai daidai ne wata ran kuma sai ka ce yanzu kai kana kallon da abin da zai kawo aje bakin kwaltan nan ma aiki ne a wajenka ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu to haka zaka waye gari wata ran lafiyan ka kalau wata ran ba lafiya ba wata ran ka waye gari kana samun abin da kake so wata ran ko ba za ka samu abin da kake so ba ha kurin wani lokaci danka ne zaka waye gari ya bata maka rai wani lokaci kuma duk ƴaƴanka su maka abin da kake so to haka rayuwar take tafiya wa da ulqiyas alqiyas yani fil aqida sun saka qiyasi a aqida ba ana nufin qiyasi a furu'a ba لأن العقيدة ليس فيها قياس عقيدة بات da قياسي لأنها توقيفية ita hadin aqida daga Allah yake la yu'malu illa bima dalla alaihi dalil ba a aiwatar da shi sai abinda dalilin Qur'ani da hadisi suka yi magana akai wala yuqasu fil aqaid ita maganan aqida babu qiyasi al qiyasu inma huwa fil fiqh a fiqh ne ake yin mi ake yin qiyasi wa hamalu qudratur rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyi ala uqulihim wa ara'ihim hadha huwa al qiyas al badil wannan shine qiyasi mara kyau wanda suka dauki abinda Allah madaukakin sarki yake da shi suka tsora shi kan me kan hankalinsu da tunaninsu alqiyasu fi haqqillahi jalla wa ala qiyasi a haƙƙin Allah wanda ya dauka ya girmama allazi la tasawwaruhu uquluhum wanda hankalinsu bai sai juya shi ba wa ara'uhum da ra'ayinsu fa innahum yarudduna bi qiyasi uqulihim kalamallahi wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wa sallam za su yi raddin maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abinda hankalinsu ya tsara ya basu fadin sa da yace fa ma wafaqa uquluhum qabiluhu abinda ya dace da hankulansu za su amsa wa ma kalafa uquluhum radduhu abinda ya saba wa hankalinsu za su yi raddin sa fahum yuhaqqimuna uqulahum suna sanya hankalinsu suke yin hukunci akan su wa ra'ahum da ra'ayinsu akan abin da ya shafi aqida amma kalafaha radduhu abin da ya saba masa kuma shi raddin su ce ba su amsa ba imma bi tawilin ko da zo su wani tawili wanda yake badin wa imma bi rafdi ko kuma su bar shi kwata kwata wa adabil qabul ba za su amsa su riba su yi abin da ya dace fasara al-islamu ghariban musulunci ya zanto bako wa sunnatu gariba sunna ta zanto bakuwa wa ahli sunnati guraba ahli sunna suka zanto baki fi jawfi diyarihim a cikin gidajensu kama qala sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariba kama bada'a faduba lil guraba qalu man al guraba ya rasulullah قال الذين يسلخون إذا فسد الناس وفي رواية يسلخون ما أفسد الناس يسلخون بأنفسهم ويسلخون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء لماذا سموا غرباء لأن من يخالفهم كثير ومن ينكر عليهم كثير فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم hadisin nan kamar yadda imam muslim ya fitar da shi hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-islamu ghariban musulunci ya fara bako wa sayaudu ghariban da sannu a ƙarshe kuma zai zanto bako du fadu ba lil ghuraba aljanna tayi dadi ga baki qalu suka ce manil ghuraba ya rasulullah su wane ne baƙi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sai manzon Allah yace allazina yasluhuna idza fasada an-nas sune wanda suke gyaruwa yayin da mutane suka bata suka baci suka bi hanyar da ba Qur'ani ba hadisi ba su suna nan ba ruwan suna nan kan gaskiya su sun bi hanya ta tsari a wani ruwaya yasluhuna suke gyarawa ma afsadan nasu abinda mutane suke bata ma'ana yuslihuna bi anfusihim wa yuslihuna ma afsadan nasu suna gyara kansu kuma suna gyara abinda mutane suka bata haula'i humul guraba wayannan su ake kira baki ce limaza summu guraba me yasa aka kiraye su baki li'anna man yukhalifuhum kaseer an kira su haka ne saboda wayanda suka saba musu suna da yawa sai an tara mutum kaza da kaza da kaza ga sunan taron mutane su kuma ɗan kaɗan ne wanda ke kan gaskiya to da haka man baƙi ne baƙo in yazo cikin gari kaga an fi shi yawa ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu li'anna man yukarifuhum kasir wa man yunkiru alaihim kasirun wanda ke musu musu akan abin da suke kai suna da yawa can a taba su can can a taba su can amma duk wannan baya damun su me yasa suna nan kan Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bid'a shine hankalin shi ke tashi in an taba shi amma shi ahlus sunna babu abin da ke tada masa hankali dan ya san qur'ani yana nan Allah madaukakin sarki ya kare shi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan Allah ta'ala ya kare ta to saboda haka ya san shi ko yana nan ko baya nan zai nasara ina fatan ana fahimta don haka tun daga lokacin da aka fara kashe magabata addinin musulunci sunna ta yi baya sunna ba ta yi baya ba tun daga aka fara kashe umar ɗan kaddadi Allah ya ƙara masa yadda aka kai sai na usman an kashe aliyu da duk wa'anda aka kashe cikin magabata wayansu an ɗaure sun ka dawo irin su ibn taymiya da sauransu in ka dawo hatta ko mu a najeriya nan duk a duk wanda yace sunna yake da sauransu to layin da ya kama kenan suman jafar suna yana duk ba kashe su aka yi ba ya sa sunna ta yi baya wallahi ci gaba kawai ta yi an kashe su albanin zaria ya sa sunna ta yi baya sunna ba ta yi baya ba sunna gaba ta yi duk wani sharri da abin nan kitififin da za a hada wa ahlus sunna za a yi ta yi to za a ga sunna ba ta yi baya ba saboda me sai ahlus sunna sun yadda akan gaskiya suke kan qur'ani suke da hadisi wannan abin nasu ba zai tafi ba saboda qur'ani ne Allah ya ce la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi kuma Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa zai bashi kariya kuma ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kare shi ba shi kariya Allah madaukakin sarki ya kara alqur'ani ya ba alqur'ani kariya saboda haka ƴan uwa musulmi matan mu da mazan mu kowa ya tsaya ya rike qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da zai kai shi gaci aqidar ka ta zanto aqida ce ta alqur'ani aqida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karka yadda ka dauki aqida ka rike abinda waɗansu mutane suka rike na ra'ayin hankalinsu ko kuma zuciyarsu kamar yadda malam yake fada da yawa ra'ayoyinsu suke rikewa da abinda hankalinsu ya basu su ce ai bai kamata abi ya zama kaza ba in ya zama kaza ai zai zama kaza kullun abinda ake bada misali da hankali ake bada misali don haka zaka ga da yawa daga cikin su akwai wanda kullun a misali suke karewa a misali suke karewa a gama kaza da kaza da kaza ba nan ne aka yi ta gama garwar turare abin nan kulbar turare da garwan da menene yake cewa da ruwa ba bayan ne mutum sai ce wani yana so ya ambaci cewa wai a ce ana cewa kowa ma Allah ya sai ce wai mutane ne basu gane ba zai wani fodo sufanci sai ce wai kaman shine ya je maka da ya je maka sai ya ji kunoni da yawa jaka jaka da yawa aka rubuta sunan shi a jiki in an zo iyafar ai za a rika cewa wane wane wane yace ai shi shi kadai ne amma kuma za a yi ta ambata shi dan me abin in shi ya da yawa don haka in an ce komai ma an ce Allah ne kawai shi kenan shi ne kuma har wani suka samu damar da za su kafa hujja su ma da irin wannan magana tashi ba san cewa gwanda shirme da wannan magana tashi ba ina fatan ana fahimta kaga kiyasi ne wanda yake fasidi wanda ya dauka ya rike kuma har ma yana gaya wa mutane shi lokacin da yake faɗa bai fahimci cewa ana kallon shi kuma ana jin shi ba ina fatan ana fahimta kuma akwai masu hankali wanda sun san Qur'ani sun san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa hankali ne kadai ba za su iya ganewa ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah tabbatar da mu akan gaskiya abin da faɗi daidai ka tare da ganin daban Allah Allah ta'ala ya bamu lada gabaki daya wannan ne kuskure ko tuntuban harshe ne da shi da karancin ilimi yake da shi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya iyayen mu da suka rigaye mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu ya musu rahama da yan uwa musulmi gabaki daya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa dukkan wanda yake nufin al'umman musulmi da wani abin da yake sharri ne Allah madaukakin sarki in mai shirya ne ka shirye shi idan ba mai shirya bane kuma Allah ta'ala ka maida masa kaidin sa a kansa ya Allah madaukakin sarki an kasuwan mu Allah ka sanya musu albarka Allah ka kare su daga abin da yake ba daidai ba ma'aikatan mu Allah ka sanya musu albarka ka kare su daga abin da yake ba daidai ba haka manoman mu Allah ta'ala ka sanya musu albarka ka kare su daga abin da yake ba daidai ba din mai nema Allah ta'ala ka sanya mushi albarka cikin neman shi duk abin da yake ba daidai ba zai iya shiga ciki Allah ta'ala ka tsare shi Allah ka kare mu daga dukkan abin da yake haramun ne Allah ta'ala ka yi mana maganin wayanda suke makiya na nesa ko na kusa wayanda muka sani da wayanda bamu sani ba Allah subhanahu wata'ala shugabannin mu abinda suke daidai Allah ta'ala ka tabbatar da su akan daidan su abinda suke na kuskure Allah ta'ala ka nuna musu kuskure ne su gyara dan mu gudu tare mu tsira tare subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته